السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan biyu hijira 1447 ya yi daidai da ranar 17 ga watan 8 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mulk tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko har mun zo aya na goma sha tara. Yau, insha Allah za mu tashi aya na ishirin daidai zuwa abin da Allah maɗokin sarki ya so. Muna roƙon Allah ya datar da mu ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai. Suratul Mulk aya na goma sha tara shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن Allah ya ce, Shin su waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah, ba sa dubawa sama su kalla zuwa ga tsuntsaye da suke sama da su, safatin suna masu miƙar da fika-fikinsu yayin da suke fira. Wa ya wani lokaci sai tsuntsayen su harɗe fikafikinsu sai zamanto ga su a sama ba sun shimfita fikafikin ba kuma suna tafiya ba tare da sun faɗo ba ma yumsikuhunna illar rahman ba wanda yake rike tsuntsaye a sama ya zamto ba su faɗo ba sai dai Allah mai rahma innahu bi kulli shay'in basir Allah yana gani game da komai da bayansa suke aikatawa da kuma halin da bayansa suke ciki wannan kamar yadda muka yi ishara da jiya cewa su bayi na Allah kasancewa Allah rahimun ne bai manta da tsuntsaye ba bale sauran halittu da suke sama da tsuntsaye duka halittu na Allah Allah yana kula da su yana tausayi gare su muna roƙon Allah ya ƙara jin kansa da rahmarsa a gare mu sai Allah ya ci gaba da bamu labari nan misali ne da masu hankali za su kankance su ƙara komowa ga Allah Allah ya ce amman hadha allazi huwa jundul lakum shin ku kafirai wani runduna ne kuke da shi yansurkum min dunir rahman wanda zai cece ku koma bayan Allah ma'ana in kuka kafircewa Allah yannufi zai yi muku ƙoba wani sojoji kuke da su da za su hana Allah ya muku azaba tambaya akwai su babu eh tambaya ne kenan amman hada alladhi huwa jundul lahu shin wani irin sojoji ne kuke da su ku kafirai yansurkum min dunir rahman da za su taimake ku kuma bayan Allah ma'ana da za su hana azaban Allah ya kama ku Allah ya nufi muku azaba inil kafiruna illa fi ghurur su dai kafurai kawai suna cikin rudu ne suna cikin yaudara na shedan shedan ne kawai ya rude su ya yaudare su suna ganin kamar suna da wata dama alhalin ba wata dama da suke da ita ga wani tambaya Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa shin akwai waɗanda kuke da su da za su yi muku arziki su sauko muku da ruwan sama ko su ba ku wani arziki in amsaka rizka in Allah ya rike arzikin shi kuna da wasu wanda za su sauko muku da wani arziki ne tambaya ne akwai ba ai wala ahad yarzuqukum in mana Allah rizqu ba wani mutum ko wani halitta da zai yi muku arziki ku bayi in dai Allah ya hana arzikin shi Allah subhanahu wataala ya ce ballaju fi utuwin lalle su kafirai sun yi nisa sun dage a wajen girman kai ailaju tamadau fil inadi wal istikbar sun dage wajen girman kai da kuma fandarewa sun dawowa su kama hanyar Allah wa nufur da kuma hanuwa daga gaskiya sun yi girman kai kuma sun ƙidawa su kama gaskiya sun je suna ta abubuwan da ba alheri ba ne gare su Allah subhanahu wata'ala ya yi muni jagora kun gane shi yasa Allah ce amman hadha allazi yarzuqukum in amsaka rizqa shin wa kuke da shi ne wa'inda za su ba ku arziki in har Allah wanda yake sama ya rike arzikin shi bai ba ku arziki babu shi ballajju fi utuwin su ne kafirai sun yi nisa sun yi zurfi a wajen girman kansu wa nufur da kuma gujewa gaskiya afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada ga wani misali Allah ya buga shin yanzu wanda yake tafiya fuskarsa a kifi ƙasa yana tafiya akan fuskarsa ahada shine yafi shiryuwa shine yafi zama daidai amman yamshi sawiyan ko wanda yake tafiya da kafafuwansa yana tafiya a daidai ala siratin mustaqim a bisa hanya madaidaiciya a ba da amsa ɗaya ne ba ɗaya bane nan misalin kafiri ne da mu'mini shin kahiri da ke tafiya ba bisa dalili ba yana zama ɗai da mu'mini da ke tafiya a ƙarƙashin jagorancin kitabu suna ba ɗai ba ne ya ba ɗai ba ne shi sa'ala ya ƙara yake ya gaya mun a wannan aya amman yamshi mukibban ala wajhihi ahda afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda shin wanda yake tafiya fuskarsa a kife shi ne ya fi zama a shirye an mayyamshi sauyiyan alasiratin mustaƙai ko kuma wanda ke tafiya daidai a bisa hanya miƙaƙiya amsar shi ne ba dai suke ba ƙulka ce da su Allah ce da manzonsa ka ce da su huwallazi an sha'akun shi fa Allah shi ne ya ƙaga halittar ku sanda babu waje alalakum sam'a Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya muku ji mana ya yi muku kunnuwa don ku rika ji ji don ya amfani ku wal absara kuma Allah shine wanda ya halitta muku gani ya sanya muku idanuwa da kuke gani da su wal afida kuma Allah shine wanda ya sanya muku zukata don ku hankaltu da wannan zukata naku wannan nemomi ne Allah ya lissafa ji nema ne babba gani nema ce babba zuciya mai kyau babban ni'ima ce amma duk da haka Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kuku godewa a bisa ni'imar da Allah ya muku Allah subhanahu wataala ya samu gode wa ni'imomin sa kuma muna godiya Allah ya ba mu ikon ƙara mu godiya gare shi qalilan ma tashkuruna kaɗan ne kuke gode wa Allah a bisa ni'imar da ya muku. Yau in an ka ce mutum ya rasa ido, ya kawo duk abin da ya mallaka don ya gani sai yana ba su. Ashe, ni'imar gani ta fi duniya gaba ɗaya da abin da yake cikinta. Ai, muna da gani. In mutum aka ce bai da lahiya ga ido, ko nawa likita ya ce zai mai magani zai bayar, saboda ya gani. In mutum bai shi kono ya zana iya bayarwa don yi shi amma ga shi Allah ya ba mu su kyauta don mu rinka kallon abin da ya dace mu rinka sauraron abin da ya dace amma kuma kaɗan ne suke gode wa Allah bisa wannan neman ƙulka ce da su huwan labe zara'akun fil ardi shi Allah subhanahu wata'ala fa shi ne wanda ya halicce ku a bayan ƙasa zara'a bi ma basakun fil ardi shi ne wanda ya watsa ku a bayan ƙasa ko ina ga kunan gane ko wa ilaihi tusharuna kuma ga Allah za a tashe ku bayan kun yi rayuwa in kun mutu domin a yi muku hisabi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yaquluna amma duk da haka mushrikai abinda suke cewa wanda ba su imani da ranar tashi alkiyama ba mata hadhal wa'du to yaushe ne wannan alkawari yake na tashi yaushe ne in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya yanzu nan manzo suke gaya ma haka da mabiyansa yanzu da ku da manzon ku in ku da gaske ne akwai tashin kiyama to yaushe ne kaga abin da aka faɗa musu farko ba su imani da shi ba dan Allah ya ce da manzo ka ce da su kul huwal ladhi zara'akum fil ardi Allah shine wanda yayi ya watsa ku a bayan ƙasa ba gumaka ba ko ba haka bane wa ilaihi tusharuna kuma ga Allah za a tashe ku dan ayi muku hisabi to sai suke cewa wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai suna cewa yaushe ne wannan alƙawari na tashin kiyama yake in dai ku kun kasance masu gaskiya ne akwai amsa Allah ya ce da annabi kulka ce da su innamal ilmu indallah ai ilimin tashin kiyama a gurin Allah ne yake innama ana nadhirun mubin ni mai gargadi ne kuma mai bayyana ma mutane sakon Allah ne a yadda ya kamata kun ji annabi mu ko annabin bai san gaibi ba yana faɗa kuma Allah yake cewa ka faɗa faɗin manzo bai san gaibi ba kamala ne ba na ƙasa ba ne waye san gaibi shine Allah ka ce manzo bawa ne na Allah ba na ƙasa ba ne kamala ne na shi amma yau wasu saboda guluwi suna canza maganar Allah suna faɗar abin da ba haka yake ba ka ce da manzo ba bawan Allah ba ne kai ne ka zo da sabon abu ka zo da abin da yake ya saba hankali ka ce da manzo ya san gaibi kai ne ka zo da sabon abu amma ƙwararri bai bayyana wannan manzo sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da kaga ya faɗa Allah ne sanar da shi ina ganin in ban manta ba da muka zo muna bayani a gazawatu ta boka lokacin da raƙumin manzo Allah ya bata sai munafikai suka koma suna kuskus kuskus ai ya ce muku ya san gaibi yana ba ku labarin sama ya ce an yi kaza an yi kaza to ai in gaskiya ne ga raƙumi nan ya bace na shi shiga muku inda raƙumi shi yake sai labari ya kama manzo Allah sai ce na ji mutane wasu sun ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce lalle ni ina kara tabbatar muku cewa ban san gaibi ba sai dai abin da Allah ya sanar da ni kuma a yanzu Allah ya sanar da ni cewa raƙumina yana waje kaza wani reshen icce ya rike akalansa ku je can ku to min da shi kaga ba cika baki ba sai da ya faɗi cewa shi bai san gaibi ba kun fahimta masa kuma haka Allah ya ce da shi ka ce da bayan ka ba wanda ya san gaibin abin da yake koyi sai dai Allah amma wasu saboda guluwi sun kai suna in ka ce manzo Allah san bai san gaibi ma sai su ce ai baka washi darajar shi ba a darajar shi ne ka fasara Qur'ani yadda sahabbai suka fahimce shi Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabinsa kul ka ce da su innamal ilmu indallah ko ilimin tashin kiyama a gurin Allah yake wa inna ma ana nadhirun mubin ni dai mai gargadi ne mun ci al-inzar huwa al-i'lam ma'al takhwif shine tunatarwa wanda yake akwai tsoratarwa a ciki fi waqtin yattasi'u lil ihtiraz a lokacin da zai baka dama ka kiyaye wani laifi da bai kamata kai ba ilamun مع تخويف في وقت يتسع للاهتراز هذا هو الإنذار لا شتوني إنا مكو غرغديني مبين لكم إنا ما يبين مكو أبن الله سبحانه وتعالى ya saukar da shi zuwa gare ni yanzu sun yi izgilanci sun ce kiyamar yaushe ne wasu ma yadda da ba tambayar da suke ba wai sun yadda ba ne suna ganin ƙarya ne bahaushe yake cewa idan maye ya manta uban ɗa bai manta ba ana nan sai ga abin da suka nema ya zo shi sa Allah ya ce falamma ra'awhu zulfatan yayin da suka ga wannan azaba ya zo musu kusa zulfatan ai qariban ya zo musu kusa da su daddadab sai atujuhul ladina kafaru sai huskokin waɗanda suka kafirce suka canza suka yi baki suka murtuke wakila sai an ka ce da su hadhal ladhi kuntum bihi tad'un to wannan shine abin da kuke riyawa shine abin da kuke nema a gauba ta zo muku da shi gashi nan yanzu wannan tabbas zai faru ma su ganshi a nan duniya ko kuma ranar lahira kana nan kana ganin kiyama ba za a yi ba kawai ga ka ka mutu ana busu kawo sai ga ka tashi da yawan hisabi azaban nan da kake nema ga ta nan ta zo gare ka Allah subhanahu wataala yace kulka ce da su ara'aytum ku bani labari in ahlakani Allah inda Allah zai kashe ni zai halakar da ni wa mamma iya da ma wa'inda suke tare da ni aurahimana ko kuma Allah ya ji kanmu ma'ana Allah ya jinkirta muna rayuwa ya zama to bai kashe mu ba famai yujirul kafirina min azabin alim to wane ne zai kubatar da kafirai daga azaba mai radadi nan tambaya ma'ana munan da kuka ganmu ko muna raye ko muna mace abinda muka yi imani da shi shi dai kahiri ba zai kubuta daga azaban Allah ba sai dai in tuba yi an gane misali ko yanzu dalawa yake ba ago lagado kamar ka ce ko ina raye ko ban raye kai dai baka cin gadon gidan nan inda kai ago da ne yadda magana haka ne ko tana da canji yadda ka san ago don mace ka auro ta ta zo da ɗa duk daɗin aure in kan mutu shi dai bai da gado ko ana ba shi gado to haka ma kahiri duk daɗin duniya inda ya mutu bai tuba ba to azaba ce sai ya same ta Allah yake cewa kulka ce da su huwar rahman shi dai Allah mai rahama shine Allah mai rahama amanna bihi mu da mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma ga Allah muka dogara fasatalamuna man huwa fi dhalalin mubin za ku sani suwaye suke cikin bata mabayaniya wannan ayar tana daidai da ayoyin da ke ma 'yan bid'a raddi sadda kakka ɗan bid'a yana ta ƙara bid'a sai ka ce da shi fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin za ku dai san suwane ne akan bata mabayaniya a dai je zuwa gaskiya dai sunanta gaskiya ƙarya kuma ƙarya ce koya ka kare ta قل هو الرحمن آمنا به تشي شي الله شي ني رحمه آمنا به من ايماني da shi wa alaihi tawakkalna kuma Allah gare shi muka dogara fasata'lamuna sannu za ku sanin man huwa fi dalalin mubin wanda yake cikin bata mabayyana wanda yana daga cikin usulubi na da'awa da ya kamata ɗalibai na ilimi su sifantu da wannan kai mai da'awa faɗa ba naka bane a yan gofu kana da yan bidiya gaya musu gaskiya sun ce ba su da sai ka ce babu lahi a dai je zuwa ai an ga mai gaskiya tsayanin amma kana ustazu a zo ana ta hada da kai saboda ka ce abar kaza ka a ba koyar alkur'ani ba ce idan ka fada shi an naka ai aiki da abin da ka fada wannan yana gurin Allah ba dole bane mutum sai ya aiki da abin da ka fada amma dai abin da ka fada in gaskiya ne za a ganshi ko mai taddade Ƙul ara'aitun Allah ya ce da annabi ka ce da su, ara'aitun ku ba ne labari, in asbaha ma'ukun gauran idan ruwanku da kuke amfani da shi yawaye gari ya nisanta daga gare ku, gauran ya yi nisa ya yi ƙasa, kun san ruwan sama in ya bushe ba ƙasa yake ba, ruwan rijiya ba yana cikin rami ba sai rijiyar ta shanye sai ya zamanto duk inda za ku nemi ruwa ya yi ƙasa ku ta gina ba ku cimma ruwa gina Allah in Allah ya tsotse ruwan da suke kuskuna amfani da su famai ya tikun bima'in ma'in to wa zai zo muku da ruwa mai gudana ma'in ruwa mai kulkula mana ruwan gada kuke gani suna gudana ka je bakin kogi ko bakin korama bakin tafki kaga idan ruwa na bulbula duk na Allah ne inda Allah zai dauke ruwan to ku gaya min wani gumki da zai zo ya kawo ku wannan ruwan akwai shi babu kun ga wannan ishara ne ga abu mafi sauki ga mai hankali ya hankalta kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi dan adam da ruwa to dan adam kun bai rayuwa sai da ruwa ina an an kashe an rufe mana sura da abu biyu ruhi na dan adam bai rayuwa sai da wahayin Allah kun gane sannan jiki na dan adam shi ko bai rayuwa sai da ruwa idan aka ce za ka yi wata guda baka sha ruwa ba in ba sa'a ba ko kana raye to ka shiga wani yanayi wannan magana ta hawa kama haka yake ko? duk mutumin da ya yi ganganci da gangan haka kawai ya yi zaman shi ya yi wata guda ya kishin ruwa in fa ya kai wata guda ɗin ko yana da ya canza ko bai canza ba jama'a an yadda da wannan ko ba a yadda ba wallahi tallahi yadda kakan iya canza idan kai wata guda baka sha ruwa ba haka yake idan kai wata guda baka leka qur'anin Allah ba baka karanta hadisan manzon Allah ba haka ruhinka yake lalacewa ya tagayyara ya rasa inda yake inda guda ne me ke raya ruhi rai wannan abin da ke raya shi wahayin Allah abin da yake seta rayuwa qur'ani wahayi kun ƙorani ai haske ne ko shi ma rai haske ne to abun da yake raya rayuwar ɗan adam shine haske shine wahayin Allah daga daga cikin abun da yake ƙara ma mutum ya zama zuciya shi ta yi kyau ya yawaita karanta wahayin Allah ya yawaita karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wannan ita ce aya ta ƙarshe daga cikin ayoyin wannan sura da Allah ya ce kul ara'aytum ka ce da su ku bani labari ku mushrikai in asbaha ma'ukum gauran idan ruwanku ya waye gari yayi nisa ya tafi nisa ƙasa ta shinni shi faman ya'tikum bima'in ma'in to wa zai zo muku da ruwa wanda zai bulbulowa a cikin ƙasa mana ruwa da zai gudana a cikin ƙasa wa zai zo muku da shi babu shi sai da shi Allah Allah ya samu dace kun za mu shiga suratul qalam bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wa ma yasturun nan ne ko Allah ya samu dace wannan surar haka yake sunanta suratul nun tana da sunaye ana kiranta da lafazi guda uku dole ka kira ta da shi yayi kana ka iya ce da suratul nun dai kenan ko suratul qalam ko kuma suratu nun wal qalam sura nawa kenan ko ne kana ya ce mata suratu nun ko suratu qalam ko kuma suratu nun wal qalam ita ce daga cikin fallarta malamai suka ce tana ɗaya daga cikin surori na farko-farkon da aka saukar da su a cikin alkur'ani kuma ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surorin da ke farawa da kurman baki muna da sura 29 a cikin alkur'ani mai girma wayanda ke farawa da kurman baki to wannan suratun nun ita ce ta ƙarshen su duka mun karanta su a baya ko ba haka bane sura ce makkiya an saukar da ita ne a makka kamar yadda ibn Atiyya al-Ghirnadi ya tabbatar da ijma'in malamai kan haka da ibn al-Jawzi da kuma Imam al-Baqai da sauran malamai sura shi da aka saukar da ita a garin Makka ma'ana kafin manzon Allah ya hijira ya tafi Madina an saukar da wannan sura sura ce da take da ayoyi 52 tana da kalmomi 300 tana da harafi 1256 inda duk mutumin da ya karanta wannan sura ga ta dai ba ta da yawan shafuffuka amma kuma tana ɗauke da lada mai yawa ga wanda Allah ya bashi ikon karanta ta tana karantar da abubuwa kamar haka na farko tahaddi ga mushrikai menene tahaddi an ce da mushrikai abun nan da aka yi qur'ani da shi na haruffan da kuke magana da shi kuma in kun isa ta ku zo ku yi daga cikin abin da take karantar da mu yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku daga cikin abin da suke karantar da mu Allah ya hana annabi da mabiya bayansa su daga ma mushrikai ko ‘yan bid'a kafa akan aƙida ta musulunci karka zo wannan kahiri ne a zo magana musulunci wasu ka ce to ai yanzu wannan john mun saba da shi na faɗi magana akan su zai ce kaza kaza to yanzu kaka zan yi inda yakan musulunci na ba a daga kafa jama'a ko kana tare da dan bid'a aiwa ne abokina ne ko kuma makwabcina ne bai kamata in yi magana akan yan bid'a shi jiya ba a a ba a wannan lakum dinukum waliyadin an fahimta Hausa addinin mu bai hana mu mu'amala da kowa ba ku kiyaye da kyau mutum ko kayan hiri ne addinin mu bai hana kai mu'amala da shi ta duniya ka amfana da shi shi amfana da kai mutum ko dan bid'a ne addinin mu bai hana ku haraka da shi ba amma da an zo wa bangaren addini to wannan lakum dinukum wala dini wani kai da kanka a'a to ai magana addini ta aike ka wari mu haɗu ka sa can mu yi kasuwancin mu nan babu daga kafa an gane misali ko Allah subhanahu wataala ya yi wani jagora sannan daga cikin abin da sura take karantarwa akwai wautar da hankalin mushrikai da abin da ya kamata su bi zahiri amma abin ya gagare su a ƙarshe sura tana kwantar da hankalin manzon Allah lokacin da Allah yake ba mu labari wa iya kadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun da suka faɗi wannan Allah ya kwantar da hankalin annabinsa cewa abinda suke faɗa ba gaskiya ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muni jagoran za mu fara da harafin farko bismillahir rahmanir rahim nun malumai suka ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika kun gane wasu maluma suka ce a'a nun din nan tahaddi ne abinda yake nuni da tahaddi da nayi kace ai ban iya ba to sai in ce in ka asu zo kai shi kenan ko ba haka bane na dai zo ne abu sai ka zo cikin mutane ka ce ai ban iya ba ƙarya ne sai in ce jama'a ku saurara abin nan da na yi in wane ya isa ya zo ya yi shi da wasu miya ka ce ma wannan ƙalubale ko ba haka bane to larabawa daga cikin sukar da suke yi su ce da manzo ai koya mai na an kai ai daɗin baki na gare shi sai Allah ya ɗauko wani harafi sai ce ce musu su in sun isa yadda ka yi to su to su yi ba sun ce su ma suna da daɗin baki ba to su zo su yi shi yasa malama suka ce wannan nun yana daga ciki in fahimci hausa tana ɗaya daga cikin surori guda uku na alƙur'ani da suke farawa da harafi guda guda su ne suratu sad suratu qaf suratu nun haka ne ko ba haka bane kamar yadda muna da surori guda tara a cikin alkur'ani mai girma da suke farawa da harfa guda bibbi mun yi su baya suratul namli suratul taha yasin da sauran hawamim hamim kamar suratul ahqaf suratul jathiya suratul dukhan suratul zukhruf suratul fusilat suratul ghafir wayan ga duk suna farawa da harfa guda bibbi ne sannan muna da surori guda goma sha uku da suke farawa da harufa guda uku uku daga ciki akwai alif lamim suratul baqara akwai suratul ali imran akwai ankabut akwai luqman akwai sajda akwai rum akwai suratul shu'ara akwai qasas akwai da sauransu dai akwai masu wala da harufa hudu masu harufa da harufa biyar al'ilmu inda ladoka da mun yi wa'innan wanda ya saurari karatunmu na baya duka yana tarar da wa'innan bayanai da suka gabata wanda muka ce su wa'innan haruffa muqatta'a malamai sun tattara su a kalma guda ɗaya suka ce nassun qa'i'un lahu sirr ko kuma tsaraka sam'akan nasiha wa'innan su ne huruful muqatta'a da aka tara soji guda ɗaya wanda malamai suka ce babu wani salo na larabci da hikima na larabci da wa'innan huruful muqatta'a ba su tattara ba sai sai Allah ya tsince su ya fara da su a farkon kowane sura wal ilmu indallah Allah subhanahu wataala yake cewa wal qalami ina rantsuwa da alqalami nun wal qalami Allah ce ina rantsuwa da alkalami malamai sun yi bayani shin wani irin alkalami ne ba suka ce alkalami dai wanga da muke rubutu da shi shine Allah ya rantse da shi saboda a wannan alkalami shine ke tsare da labarin duniya yau sai ka bada labarin ka duka ka rubuta da alkalami sai ka ashi bayan shekara dubu in ana sa dauko labarin ka sai a dauka abin kun ga ƙwarani gashi da alƙalami muka same shi in ba dan akwai alƙalami da aka rubuta shi ba ba mu samu shi sai malama suka ce nan Allah na rantsuwa ne da wanga dai alƙalami wasu malama suka ce nun wal qalami ana nufin da alƙalamin da mala'iku suke rubutu da shi wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin wasu malama suka ce wannan alƙalumma da ake rubuta ayyukan mu da su Allah yake rantsuwa wasu suka ce a'a alƙalami na farko dai da Allah ya ce da shi ka yi rubutu ya ce mai zan rubuta Allah ya ce da shi ka rubuta abinda zai kasance ga baki ɗaya alƙalami ya rubuta wal ilmu inda Allah kowanne dai yana nuna mana muhimmanci alƙalami yana da muhimmanci a rayuwa shi yasa yana daga cikin ni'ima ta Allah ya ilmantar da mu rubutu kun fahimta sa Allah ya samu dace Allah yake cewa wa ma yasturun da kuma abin da suke rubutawa nun Allahu alam bi maradihi bi zalik in mun dauke shi haka ko kuma mai zaman to nun tahaddi ne Allah yayi makafirai cewa in kun isa ku dauki misali da nun ku yi rubutu a matsayin ku na larabawa ku zo da irin abin da manzo Allah ya zo da shi wal qalami kun ga wannan wawul qasmi shi ina rantsuwa da alƙalami kowane irin alƙawali alƙalami ne in mun ɗauka wa ma ya tsoro na ɗabin da suke rubutawa Allah ce ma an ta bi ni'imati rabbika bi majnun kai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka zamo mahaukaci ba game da ni'imar da Allah ya yi maka ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun baka kasance mahaukaci ba game da ni'imar da menene da Allah ya yi maka ba malamai suka ce ba'un din nan da aka sa a cikin bi ni'ima akwai dalilin zuwanta imma an takuna sababiyya wa imma lil malabasa wa imma lil musahaba kun gane ko ko kuma ta zamanto ba'un kasami ne rantsuwa ne sai zamanto ma anta bi ni'imati ai ma anta bi sababi ni'imati rabbika bi majnun kai dai manzo dalilin sabako qur'ani da ake ma wannan ni'ima ta ubangiji ake ce da kai mahaukaci kai ba mahaukaci bane ko kuma ya zamanto ba'un ta abokantaka ce ya zamanto ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun lalle kai dan ka haɗu da ni'imar da Allah ya yi maka to kuma ba ka zamowa mahaukaci kana tare da wannan ni'ima ta alkur'ani ko ya zama rantsuwa ne ma anta lalle kai bi ni'imati rabbika ina rantsuwa da ni'imar da Allah ya maka cewa kai ba mahaukaci bane kowanne dai aka ɗauka da ma'anar da yake ba su wal ilmu indallah me muke son mu shiru a cikin wannan aya 'yan hassada ba su karewa inda akwai wani da bai kamata a yi ma hassada ba shi ne manzon Allah amma saboda hassada har ya kai mahaukaci suke ce da shi shine Allah da sama ya sauko da aya ce wala ba ma kace wani yana da hankali dan mu doki darasi anan in Allah ya ce ga yadda kake to kowa zai ce sabani haka kakkada mu na Allah shine in Allah ya ce kana da hankali duk duniya sun kace baka da hankali kai ne mai hankali wallahi an bam jawsa dan kawai ka san Allah ka san ina Allah ya aje ka ya Allah ya aje ka cikin masu hankali wani yake ne kai ce mahaukacin maza sai kai da daga ce in ajiwa ne ni ne mahaukaci ta tai mai hankali ba shi kenan ba ki ka san dai hauka ta kai hauka mutum ya dibi mazu Allah ya ce da shi mahaukaci to an fasa faɗar wannan ne ba fasa ba daraja aka kara mai ko kuma an rage mai daraja ina nan da darajar shi fa inna laka la'ajran ghayra mamnun kuma kana da lada wanda ba mai yankewa ba ko kuma kana da lada wanda yake baya haɗe da gurawa lada ne wanda yake tsantsar shi Allah ya baka shi yau duniya kaf ba wanda ya kai manzo Allah lada babu shi duk wani alheri da kai ka kware wajen alheri in an baka lada miliyan shi ma sai a tattara lada miliyan a bashi in ku miliyan ne kuka yi aiki na lada sai a ladan ku miliyan miliyan doka sai hada a bashi inda asusun lada na cika to na wanzu Allah ya sai a ce ba wurin rubutawa kuma wannan yana daga cikin abun da zai kara ma imani in ka shiga ɗaki ka je ka zauna idan ka samu lada tiriliyan so tiriliyan har so tiriliyan tiriliyan no za su gami an game su no za su ba su no ne da science zai ba su tiriliyan har so tiriliyan da sun zama nawa muna da wani abin lissahi babu nan ne za ka gane Allah dai Allah ne ku bari mu haɗa wannan da misali da ni muna kwanaki inda za ka gane duk tunaninka Allah ya wuce wannan da muka zo muna ba da misalin duniya mazala ya ce ita fa duniyan nan inda a gurin Allah za ta kai nauyin fifikin sauro da kahiri bai sha ko digorwa a ciki ba sai muka ce ku ji su Allah ba sauro an san nauyin shi ko kilo nawa ne kai a gurin Allah ba sauro ba muka ce fikafikin sauro Allah ya san yana da ma'aunin da yake aunawa ya gane nauyin shi kai ma har abin da bai kai fifikin sauro ba Allah ya san nauyin shi shi yasa yake ba da labari daga cikin abin da bai kai fifikin sauro nauyi ba akwai duniya to Allah duk yadda kake tunanin Allah ya wuce shi yasa kawai al'amuran Allah ba a kwatantawa mika waya kawai ake yi shi yasa Allah ya ce da annabinsa kana da lada wanda baya yankewa cikin mun nan mun kasu kashi daban-daban akwai wanda in ya mutu yau ladan shi ya tsaya sai dai zunubi ya rinka iske shi a kawarin shi san da wannan akwai wanda in ya mutu yau da yau ladan shi ya tsaya kuma zunubin shi ya tsaya shikenan takardar shi ta tsaya akwai daga cikin mu wanda in ya mutu ladan shi sai ya ta karuwa ya ta karuwa har ranar tashi alkiyama amma idan manzo Allah ya bayyana mana yadda zaka yi ladan ka ya karu ko yadda zaka yi zunubin ka ya karu duka an yi mana bayani ya rage naka kama in kana so kana da dama ka yi wani abu wanda ko bayan ka mutu ladan ka bai tsayawa Allah ya ba mu iko mu shuka abun da ladan mu zai ci gaba da karuwa ko bayan mu mutu ne wa innaka wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma lalle kai kana da lada wanda baya yankewa wa innaka la ala khulqin azim kuma lalle kai manzo kana kan dabi'a mafi girma me dabi'un manzon Allah shine alqur'ani haka na Aisha ta ce da aka tambaye ta game da ɗabi'un manzo Allah ta ce kana hulquhul Qur'an tace ɗabi'un manzo Allah alqur'ani ne in dai kana son ka san halin manzo Allah je karanta Qur'ani idan kana mu'amala da alkur'ani zaka samu dabi'u irin na manzon Allah in ka nisanci alkur'ani zaka samu dabi'u ba irin na manzon Allah wannan haka abin yake ka sa abin mamaki za ka ga musulmi fa wani sai shi wata bai ɗauko ƙur'ani ya karanta ba wani sai shi shekara bai taɓa ƙur'ani kuma gashi yana gani sai dai ya ado da shi nana akwai bambanci ko babu bambanci akwai ina ba da wannan misali ba don yana min daɗi ba don mu nisanci irin wannan hali kuma mu gyara don irin wannan hali yana samu cikin da na sani kuna ina ba da misali da malam barawo malam barawo Allah kyauta su ne suka samu suna ba barawo ba ne mai gida ne ya gayyaci malam cin abincin buɗe baki a azumi a gidansa suka zo suka aje kuɗi bisa tebur kai malam sai ka ɗauke kuɗin sai ka je ka daga ƙur'ani shahi na farko ka saka kuɗin ka aji aka zo ana ci abinci aka zo kowa na jin kuma ya tambayi malam aka je aka wace yanzu shekara ta zagayo ana so a kira malam ana tunanin kashi irin na bara da ƙarshe dai aka ce a kira shi an zo ana ci abinci aka ce kai malam bara mun ga abin mamaki mun gayyato ka nan kuɗi ƙasa ko sama muka rasa ya ce ba gansu suka ce wallahi ba mu gansu sai ce to a ɗauko ƙwarani ga shi can aka ɗauko ya ce a buɗe an ka buɗe inda ya sa su nan suke shekara guda ya ce ku ba ku karanta ƙwarani ne suka ce a suna da shahe masa ƙura amma ba su taɓa buɗa shi wa lewa su ga abin da ce mutum nawa ya yi haka lalla wani ba asara ba ce asara ce mana lalla mu dawo mu riƙe alƙurani ba mu da abin da ya shi Allah ya ce da manzansa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika Ƙur'ani shi ne darajarka kuma shi ne darajar mutanenka in kuna son ku samu daraja shi ne alƙur'ani wa inna ka la'ala hulƙin azim lalle kai kana kan ɗabi'a mafi girma fasato basiru da sannu za ka gani abinda ake musu alƙawali wa yi usulun su ma za su gani bi ayi kumul maftun za ku kuma san wane ne fitinanne daga ciki ai wane ne mahaukaci daga cikin ku da kuke ce da shi mahaukaci to za ku san wane ne mahaukaci ka fasato busiru wa yubsiruna za ka gani su ma za su gani su masu karyata ka inda kowa zai ga abin da ake faɗa masa to a nan ne za ku san bi ayyukumul maftun wane ne yake mahaukaci daga cikin ku inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijinka shine yafi kowa sanin wanda ya karkace daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma shine yafi kowa sani game da waɗanda suke shiryayyu ne saboda haka fala tudil mukaththibin ya rasulullah kada kai kada kai biyayya ga masu karyata abin da kazo da shi kun gane yanzu in ka zo a unguwa kana wa'azi suka ce kai ku kyale shi ai sabon addini na yazo da shi kada ka biye musu ka kiyin sunna saboda su ba ce kai fada ba fa ba ce kai zagi ba amma akan sunna kakka yadda ka saki sunna saboda wani baya sunna a'a kuma kullum yana ba mu misali ana so mutum ya zama yana da ra'ayin kansa wane ku ɗauki da misali yanzu garin ne an tashi ana biki wani kowa ya san shi ɗan gayu ne in an mata shi ta aiwa masu ya ɗauko masu yin orkes an ɗauko masu yin kaza da labara yin shi kenan ba wani shi kuma an yi mai aiwa sai ya ɗauko malamai su yi masa wa'azi wani an yi masa aiwa sai abin da dai kowa da dai na shi ra'ayi to amma yanzu abin takaici sai ka ga bikin aure na ahlus sunna ko bikin ko bikin aihuwa na ahlus sunna ya kasa bambanta da na yan bid'a ka san dalili wai yanzu in bayye ba za a ce kaza a ba a yin wannan mana in ka tashi yin naka sai a ce a in wani yayi abin da mu taba yi ba sai a ce kai misa kai sai ka ce ni ahlus sunna ne ni sunna ta ni ni wa bid'a idan me baka irin nawa ba ku irin naku ni ma in kun tashi in kuna so ku irin nawa in kun ba ku irin nawa ni ban yi irin naku sai ce yanzu ka sadamarin matan nan in ba ai musu kaza ba a da kabi mata ka ci duka lahira ke Allah kare mu fala tuti'il mukaththibin kada kai ma masu ƙaryata maga abin da ka zo da shi biyayya waddu law tudhinu su fa sun so ka kafirce ko kuma ka karkace daga gaskiya fa yudhinuna su ma su karkace sun so su ga sun batar da kai su ma dama a ce suka su ƙara bacewa shine waddu law tudhinu Usman wai suka ce ai sun so kai musu sauki sauki game da aqidar su fa yudhinuna su ma sai su yi sauƙi game da abin da suke akai wala tud'i kullu hallafin mahin kuma kada ka bi dukkan mutumin da yake hallaf siga ne min sagal mubalaga ala wazan fa'al kada ka bi wanda yake da yawan rantsuwa akan barna mahin kuma wulagantacce wanda bai da daraja hammazin mutum ne wanda yake yawan zinde haraka irin ta mata lalace wailin lukulli humazatin lumaza hammaz wanda yake zinde na reni wai ka wuce sai shi haka shi ji zinde ya rera lalace kakkai masa biyayya mutarin sannan bishirarre ne kun gane ko a hammazin masha'in binamin ko hammazin mutumin da yake abin nan zinɗe na baki na rena musulmai ko na rena mu'minai kakkai masa biyayya masha'in bi mai yawo da gulma shine ka ɗauki magana kana yawo da ita don ka haɗa tsakanin wasu da wasu to kada kai masa biyayya kun san ha abin da muke ciki a yanzu kenan ha wani saboda kana ahlus sunna wai sai ziyaran maka kawai ba kai mai kullu ba ahlus sunna kake yaran ma to sai mi kuma eh yau ahlus sunna ba don suna da tarbiyya ta kankan da kai da bin Allah da manzonsa ba shin su ne ya kamata su ramma dan bid'a ko dan bid'a ne ya kamata ya ramu su amma da yake ba tarbiyya ahlus sunna bane rena mutane na ka kai kuma kakkada mu dan wani ya rena ka dan ka ke bid'a kai tabbatin shi sannan masha'in binamim wanda yake yawo da gulma manna'in lil khairi wanda yake hana alkhairi sai malamai suka ce manna'in lil khairi wanda yake hana mutane shiga musulunci wanda suke hana mutane shiga sunna wani sai ya ce in ka kuskura ka shiga izala wallahi ka rabu da ni kenan ka bar min shagona na kore akwai su ko ba su Allah ce kakkabe su duk wanda zai hana ka suna Allah ce karbu da shi wallahi ba ba a sakaci da addini in baka da aqida kwarai kai asara rayuwa ba ta da amfani ba ba aqida mai kyau manna'in lil khairi wanda yake hana alkhairi sannan mu'tadin wanda yake bijirare ne ma'ana wanda yake tsallake dokoki na Allah afim kuma mai yawan sabon Allah ne otullin sa'annan kangararre ne shine ghalis yana da taurin zuciya ba da zalika zane bayan haka kuma ɗan jingine ne ma'ana da iyun an jingina shi zuwa ga dangin da ba na shi ba yana ya ɗauka ma'ana wanda yake ɗan zina ne baya da iyaye amma menene yasa yake ta kai kawo yana yi ma manzon Allah wannan zagon ƙasa an kana da malin wa bani saboda kawai ya ga yana da dukiya kuma yana da yaya idza tutla alaihi ayatuna duk yayin da aka karanta masa ayoyin mu qala asatirul awwalin sai shi rinka cewa ta tsuniya ne na mutanen farko sanasimuhu ala al-khurdum Allah ce zamu sanya masa alama akan hancinsa ay sanadau alamatan ala anfihi za mu sanya masa alama akan hancinsa ma'anan dukkanin kinaya ne akan Allah subhanahu wataala zai kama masa dallafin sa ya masa hukuma kun ga wannan mutum da yake bada labari akan sa na Allah bai ambata mana kowane mutum bane malama sun yi ta ambato wasu su ciwa ne wani su ciwa ne almuhim dai nan Allah yana hakaito mana wasu daga cikin mutanen da manzon Allah ya yi zamani da su suna kai kawo akan dole sai sun hana mutane bin manzon Allah kamar dai a yanzu a kowane gari a kowace unguwa akwai mutanen da akan gari akan sai sun ga sun hana mutane su shiga sunna amma mafi yawanci masu mulki ba su cika shiga irin wannan tatsuniya ba waɗanda suka yi shiga cikin wannan tatsuniya masu kuɗi wani in ya gaina da kuɗi to son ya kai kai da amanan ka zamo ƙarƙashin shi sai yadda yake so fatawa ce irin tashi kun fahimci hausa shi yasa idan ka zama malam ba ka ƙarƙashin wani alashi to ka sha ganin irin ɗaurin huska na alhazai suna jin haushin ka baka zama ƙarƙashin su wadan su juyi sunna an ban jawsa aka kai fatan Allah ya mai da kai malam mala ka gani malam mala ga ka dai ustaz amma sai abin alaje ya ci ka shiga uku ban ya ci ka kai ka roƙi Allah relation ɗinka ta zama tsakaninka ne da Allah harkanka business ɗinka harkanka tsakaninka ne da Allah kowa ka bar shi ka kama Allah sanda ka bar kowa ka kama Allah sai ka ga kiluluwanka da Allah suna buɗewa kuma kowa bai gane ya kawai sai ka kyala kowa in ka zo wa zanka sai ka yi wa zanka yadda kake so he dai wa mutum dadi oho kuma ya zage ka oho kada kaka ji mutuncin kowa sai ga mutane gaskiya amma wallahi kuɗi masu kuɗi da yawa suna da hatsari mai kuɗi bai sun ka faɗi abin da ba shi yake so ban ce doka ba mafi yawanci kuma in kakkula in kakkula mafi yawancin malaman yan bid'a masu kuɗi suke juya su lokacin sallah yayi malam ya kawo alhaji ya kawo rago alhaji ya kawo kudin sukari alhaji ya kawo shinkafa azumi alhaji ya biya ma kudi ka taimaka alhaji ya gina ma gida kana ganin da Allah ya maka so ina rantse muku da Allah cikin masu kudi 199 ba sa kyautata ma malamai wai dan neman yarda Allah sai dai don wata manufa da suke da ita a gurin malamai ko an gane wannan ko ba a gane wannan ba ka ɗauki misali yau da mai kuɗin ku zai jayo ka shi ma kaza shi ma kaza shi ma gobe ko sun yake nuna wa shi na an mai gidanka wa kuma ka san matsala yanzu kana tare da mai kuɗi ka koya masa fatiha ya baka jika ɗari da fatihan da ka koya masa da jikadarin da ya baka wayafi eh zama shi kuna gane ka shi na ka taimaka maka shi na ka taimaka ma ɗanan nan ma an aihu ya sai rago ya kai gidanka kai fa ka koya mishi fatiha wai shi shi ke taimaka maka dala da gaske ne to dukkan mu mu roki Allah Allah rufa mana asiri mu roƙi Allah Allah muna roƙonka kada ka bari mu dogara da wani kowaye shi Allah gare ka muka dogara ka rufa muna asiri Allah ka kare mu Allah ka bari wani ya juya mu wai dan shi yana da shi Allah ka kawo shi kowaye mun dogara da kai Allah ka tsare mu ka kare mu kowa muna masa wannan fata muna masa wannan addu'a Allah ka kare mu kun ga fa an kana za male wa bani dan wai shi yana da kuɗi yana da biyayya kun kun gane nasiha ta ga masu kuɗi kana da kuɗi an harka addini ka koma gefe wala addini bai tsaya dan kake dan kake tawwa mun kun gane misali yanzu nan ba ga mu nan ba ai na san da akwai masu zama can akwai masu zama can akwai masu zama nan yau duk babu suna saboda babu suna abin ya tsaya mu ma radda babu mu na abun bai tsayawa dan babu mu wasu cikin ku Allah zai tara su zo su ci gaba da abu inda abun na Allah ne kaga ya kamata mu zama kada ka zo kana ba zai kana dibin ban ga Allah jiwana ba tun ya zo shi ma mi ka tashi baka da ko sisi ya har wallahi zai ga ma Allah Allah yau na yi karatu babu ko sisi a sa mi hannu sai da ma wani fata ka samu na baka sa jiwanka shikenan ka wuce wajen Allah ya muna jagora ina da mutum akwai lokaci? shi kenan da ka abin da zai zaro da shi kafin Allah ya kai muna rai kowa ya tashi nema ga Allah kada ka dogara da za a bude masallaci unguwanku alhaji wani zai bude masallaci ya gina a bani limanci wani ya cika na rantse da Allah wani ya cika abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk